أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرسادوة أولا سافيات لهدي سافير أينه واتو أشرين دترى قوة جماد الأولى هجرا منظم الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو الآية دقريه دتلاتين دتقوس daidai da 26 ga watan Februari 2017 miladiya. Wannan shi ne darasinmu na 37 daga cingeren giyar karatuttukan littafin La ilaha illallah ma'anaha shuruɗuha nawaqiduha fadluha wallafar abu abdullah muhammad ibn sa'id raslan Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi kuma wannan shine darasinmu na ƙarshe a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala yau za mu ƙarƙare karatun wannan littafi Allah ta'ala ya datar da mu zuwa ga abin da yake shine mafi daidai har ila yau malam yana nan yana mana bayani dangane da falala na wannan kalma ta la ilaha illallah da irin girma da daraja da take da shi ainihin wato a wurin Allah maɗaukakin sarki a ƙarshen nan malin yana ta nuna mana cewa lallai saƙon farko da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanninsa da shi shine su kirayi mutane zuwa ga kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da kuma nisantan bauta wa dukkanin wani abu wanda ba Allah ba duk lokacin da aka wayi gari ana shirka ba a bauta wa Allah maɗaukakin sarki to al'umma ta shiga cikin rikici kuma babu wani aikin ibada da za a iya gina shi Allah ya karba jama'a dole sai da mene sai da tauhidi sai da kaɗai ta Allah da bauta dai shine ka'ida din dan da mutum zai yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi dukkanin ayyukan alkhairi amma a wayi gari baya kaɗai ta Allah a wurin bauta to kaga anan akwai matsala kenan ko Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ya kuma datar da mu zuwa ga ainihin wato tafarki na ƙwarai. Na'am. Malam ya ci gaba da cewa yau za mu tashi a gabar da zai ci gaba da kawo mana hadisai ne insha Allah ta'ala. Ya ce wa an saubana radiyallahu anhu qal an karbo hadisi daga sauban Allah ya ƙara mishi yadda. Qala saubana ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظوم الله يتيرا دا امينشين الله ستبتا غريش ياتي بخن بخن معنى ما دلا ما دلا خمس ابو بواني غدا بيار ما اثقله ما اثقلهن في الميزان باب وانا ايكي da yafi su nauyi akan mizanin gwada ayyuka a ranar tashin alkiyama kamar waɗannan ayyuka shine faɗin la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar an gane wannan ko waɗannan kalmomin ka ce la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kamar da wani hadithin kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kalimatani ثقيلتان على الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تغاشدا faɗin la ilaha illallah da subhanallah da alhamdulillah da Allahu akbar wal waladu salihu yatawaffa lil mar'il muslim da kuma ɗa na ƙwarai wanda Allah ta'ala zai ɗauki rayuwansa ɗan wani daga cikin salihan bayi muminai fa yahtasibuhu sai ya nemi ladan wannan rashin da yayi a wurin Allah to waɗannan abubuwan jama'a babu abin da ya kai su nauyi akan mizanin ayyuka a ran tashin alƙiyama kenan yayin da aka yi maka mutuwa kamata ya kai haƙuri kamar da dukkanin al'amuranka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wanda dama shi ya baka aro dukkanin abin da Allah ta'ala ya ba bawa jama'a babu wani abu da wamanmi duk abin da Allah ya baka ya baka aro ne duk ƙarfinka duk iliminka duk ƙarfin ikonka duk ƙarfin mulkinka Allah ta'ala ya baka aro ne domin akwai lokacin da zai zo kuma zai zo ya karɓi wannan abin da ya baka aro sannan kuma ya maka tambayoyi game da cewa ni'imomin da ya maka wai ta wace hanya ka gudanar da su a rayuwarka Allah ta'ala ka ba mu ikon kiyayewa wannan hadisi rawahu al-bazzar wa rawahu an-nasa'i wa ibn hibbana wal hakim an abi sulma radiyallahu an imam al-bazzar da imamun nasa'i da ibn hibbana da imamul hakim sun fitar da wannan hadisi amma su ta hanyar abu sulma Allah ya ƙara mishi yadda wa rawahu ahmadu an abi amamata wa sahahu al-albani haka ne imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi ta riwayar abu umamata al-bahili Allah ya ƙara mishi yadda imamul albani ya inganta wannan hadisi din a ainihin wato cikin sahihul jami' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر حديثي لقى أبو هريرة الدوسي ألا يقار مشيدا أبو هريرة يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن ألا يثير لأمنشن ألا استبت أغريش ياتي من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين دك وان دي وألا تسبيهي bayan idar da sallah so talatin da uku ya ce subhanallah subhanallah subhanallah har so talatin da uku wa hamidallaha talatin wa talatin ya kuma gode wa Allah so talatin da uku ma'ana yake faɗin alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah talatin da uku wa kabbarallaha talatin wa talatin ya kuma yi wa Allah ya girmama Allah so 33 shine faɗin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar fatilka tis'atun wa tis'un kaga ina ka kirga gaba ɗaya sun zama 93 haka ne ko 33 33 33 ya zama 60 ya zama 99 wa qala tamama al-mi'a sannan sai mutum ya faɗi a na 100 ya ce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذن يفعل أن أنا أريد منظر الله صلى الله عليه وسلم يجري غفرت خطاياه أن غافر تامش ليفكنسا وإن كانت مثل زبد البحر كودا سنكي يوم كمفنتكو Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi ya fi mishi waɗannan zunubai nashi kenan jama'a mun ga irin falala na ainihin wato tasbihi da takbiri da tahmidi da kuma cikawa da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir jama'a an gane wannan ko kenan jama'a wannan hadisin yana nuna maka cewa matukar kai wa Allah sai dai kamar yadda malamai suke faɗa ya kamata ya zama cewa ambatan allan da kake yi yana bakinka yana furtawa ne zuciyarka kuma tana halartowa da girman Allah kar ya zama kana bautan kana kana ainihin wato zikirin amma a wayi gari zuciyarka tana gafale me nake nufi da wannan shine mutum yana faɗin subhanallah subhanallah amma yana tunanin wani abu na duniya ba ma ya kawo girman Allah a zuciyar shi to jama'a wannan ba daidai bane kuskure abin da yafi zama daidai wanda zai sa Allah ta'ala ya karba kuma ya baka lada shine a wayi gari yayin da kake yi kana ne kana aini halatto da girman Allah sannan su kansu kalmomin kana faɗin kowanne daidai yanzu misali mutumin da ya zo yana yin tasbihi a madadin ya ce subhanallah subhanallah subhanallah sai ya faɗa subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah yana saurin misali ya cika shirbi ko to yanzu wannan dan Allah ne yake cewa kale subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah me yake cewa والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والله والله والله والله والله والله والله ka gani abinda ake so jama'a idan kana so Allah madaukakin sarki ya karbi ibadarka ya kuma baka lada akan wannan aikin ibadar to kai wa Allah kamar yadda yake so shine yayin da ka tashi faɗi ka faɗi kowanne daidai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ina kake sauri za ka je bawan Allah Allah ya fi komai girma kuma kana da bukatu a wurin Allah aiko kana son Allah ya biya maka bukatunka to ka yi wa Allah yadda yake so wajen bautan sai shi ma Allah ta'ala ya kalle ka biya maka bukatunka na alkhairi Allah ta'ala ka ba mu ikon gyarawa ka ba mu ikon ainihin wato dawowa zuwa ga daidai wannan hadisi akhrajahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi a labin hadisi na 597 wa an ubadata bin samit wa an ubadata bin samit radiyallahu anhu qala haka nan an karbo hadisi daga ubadata dan samit Allah ya kara mishi yadda qala yace ubadata dan samit yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace man ta'arra min al-layli duk wanda ya farka cikin dare fa qala sai yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah duk wanda ya waye gari jama'a ya farka cikin dare ɗaya ne ya farka fitsari ne a'a ya farka yin sallah ne a'a wani mafarki ne ya tashe shi a'a farkawa ya ya juya wajen yin bacci to in ya samu ya yi wannan addu'a to duk wanda ya farka a cikin dare sai ya karanta wannan addu'ar ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال سنن باين يا كرنت wannan sai yace Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta min au da'a ko kuma ya daga hannunsa yayi addu'a ya roki Allah neman wata bukatarsa ustujiba lahu to Allah ya karba masa ma'ana da zaran ka gama karanta ka ce rabbi gfirli to Allah ya gafarta maka Allahu akbar jama'a ku ji irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu waɗannan zikirori masu albarka jama'a wannan ita ce taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ainihin wato ya bar mana gadanta wacce za mu ci gajiyarta a rayuwar mu ta duniya da kuma ainihin wato ta lahira Allah ta'ala ka datar da mu fa in tawadda wa salla idan kuma mutum ya yi alula ya yi salla a cikin wannan daren ƙobilat salatuhu to an karɓi wannan sallar tashi gaji kenan idan kana so ka tashi cikin dare ka yi ƙiyamun laili to a waye gari ka fara buɗe tashinka da wannan addu'a sai ya zama dukkanin sallar da za ka yi allah maɗaukakin sarki zai karɓi wannan addu'a zai kuma karɓi wannan sallar taka da ibadojin da za ka gabatar a cikin wannan daren tun da ka buɗe da wannan addu'an ne jama'a kuma manzon Allah ya ce duk abin da ka roƙa Allah maɗaukakin sarki zai baka wannan alkhairi jama'a an gane wannan ko wannan hadisin rawahul bukhari imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamban hadisi na ainihin wato 1154 a cikin kitabut tahajjud wa ta'arra fassaran kalman ta'arra da aka ambata a cikin wannan hadisi malaci intabaha shine mutum idan ya farka wa huwa yusabbihu aw yastaghfiru aw yadhkuru Allah ta'ala bi ayyi dhikrin aka wayi gari kuma yayi wa Allah tasbihi ko ya nemi gafara ko kuma ya ambaci Allah dai da dukkanin wani ambato jama'a an fahimci wannan ko na'am Allah ta'ala ka datar da mu wa hadha i'rabu al-kalimati at-tayyiba to jama'a kun ji gali irabi na wannan kalma at-tayyiba wannan kalma mai kyau la ilaha illa Allah yace la dinnan nafiyatun lil jinsi la naka ce la to nafiya ce lil jinsi ma'ana tana kore dukkanin wani abu wanda ba ita ba tu'malu amala inna ita ma tana aiki ne aiki irin na mene inna shi duk abin da ya biyo bayan la annafiya to zai zo da bere zai zo da fata ne a gaban shi jama'a ina fata an gane wannan idan ka ji cikin alqur'ani mai girma zaka ga ga sunan irin waɗannan abubuwan da yawa an gane wannan ko yawwa sai mala ya ce fatun sabul isma to da haka anan tana masuna nasba ko wa turfa'ul khabar amma tana ma khabar din mene tana mai rufa ilaha da ya aka ce la ilaha da aka faɗa ismu la suna ne na la da aka kore din mabni na al-fathi wanda aka gina shi akan fatha fi mahalli nasbin amma a wurin mene a wurin nasba wa khabaru la khabar din la kalmar la ilaha nan la din khabar inta mahdhufun an cire shi taqdiruhu haqqun ma'ana la ilaha haqqun illa Allah an gane wannan ko amma sai aka share wannan ainihin wato khabar din haqqun marfu'un kuma mafu'i ne wa alamat raf'i ad-dammatu adh-dhahira fi akhirih alamun ainihin wato ruf'an sa ita ce nan damma a ƙarshen sa illa adatul istisna'i mulghatun anan wannan illa din karikiti ne na ainihin togaciya ma'ana kalmomi da ake amfani da su wajen togace abu li'annal kalama tamun manfiyun domin ita wannan maganar cikakkiya ce kuma korariya ce shi yasa sai aka zo da illa domin istisna'i da abin da ba a kore ba Allahu lafzul jalala shi kuma Allahu lafzul jalala ne lafazi ne wanda ke nuna girman Allah da kasaitan Allah madaukakin sarki badalun min al-khabar al-mahdhuf shi kuma badal ne na wani khabar khabar din jumlan wanda aka riga aka shafe shi wa badalul marfu'i marfu'un to badal din marfu'i kuma ai marfu'i ne ko wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira fi akhirih alamar ruf'an sa shine dhamma da aka samu a ƙarshen wannan kalma ta Allah fala ilaha illa Allah ma da yake to kaga kalmar la ilaha illa Allah la dinnan nafiyatu lil jinsi la dinnan ta kore kowane irin abu gabarin Allah madaukakin sarki a wurin bauta wal ilahu kalmar ilahu kuma huwa al ma'aluhu bil ibada shine wanda ake jayuwa ake kuma bauta gare shi a matsayin ainihin wato ibada wa huwa allazi ta'alluhu alqulubu wa tuqsiduhu raghbatan ilayhi fi usuli naf'in aw daf'i darrin ita ce ainihin kalman da take jawo mutane take bautar da zuciyar mutane zuwa ga Allah kuma ce kalman da ke sa bawa ya nufaci Allah madaukakin sarki wajen ainihin wato raghbatan domin neman mene domin samun wani abu na kwaɗayi da yake nema a wurin Allah wajen neman wani amfani ko kuma neman kariya daga wata cutarwa fa kullu ma'budin ma'aluhun bil ibada to kenan jama'a dukkanin wani abu da ake bautawa to wannan abin ashe ana bautar da mutane ne ana bautar da zuciya ne da bauta zuwa gare shi jama'a an gane wannan ko wa khabaru la خبر انكم وان كلمه تلا ان المرفوع محذوف تقديره حق شيني مرفوعي ني وند اكا تري شي تقديره شيني لا اله حق والا الله كلمه الا الله كما استثناء من الخبر المرفوع استثنائي ne akai daga wancan khabar wanda yake marfu'i ne fallahu subhanahu huwal haqq to Allah madaukakin sarki jama'a shine gaskiya shine abin kuma gaskatawa wa ibadatuhu wahdahu hiya alhaq haka nan bautawa Allah madaukakin sarki jama'a shi kadai wannan ma kuma shine kadai gaskiya wa ibadatu ghairihi manfiyatun bila bauta wa dukkanin wani abu wanda ba Allah ba gashi shi kuma an kore shi da kalmar me da kalmar la an gane wannan ko fi hadhihi kalima a ainihin wato cikin wannan kalma din qala ta'ala Allah ya madaukakin sarki yace zalika bi anna Allah huwa al-haqq wannan ko ya kasance ne saboda Allah ta'ala shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil da cewa kuma dukkanin abin da aka bautawa min dunihi wanda ba Allah din ba huwa al-batil wannan abin ƙarya ne wannan abin bata ne wannan abin halaka ne wannan abin bankaura ce jama'a ina fata an gane wannan dukkanin wani wanda ba za a kira wanda ba Allah ba domin neman biyan bukata domin neman dukkanin wani ainihin wato alkhairi min jalabi naf'in au daf'i darrin imma dai wajen neman wani amfani ko kuma wajen tunkuɗewan wata cuta wa fil kalimatu tayyiba la ilaha illa Allah nafyun wa istithna'u a cikin wannan kalma mai kyau ta la ilaha illa Allah akwai korewa da kuma togacewa wa hadha hasrun wa qasrun to anan akwai ainihin wato takaicewa da kuma ainihin wato gajartawa an gane wannan ko me yake nufi anan faja'at la nafiyatan ita la din ta zo domin kore dukkanin wani abu da ake bautawa wanda ba Allah ba waja'at illa ita kuma kalmar illa ta zo ne domin ta takaice musbitatan tana kokarin tabbatar da wannan bautan ga Allah shi kadai liyakuna thamma hasrun wa qasrun domin a sami hasrun takaicewa a takaice bautan ga Allah shi kadai wa qasrun da kuma ainihin yanke wannan bautan ya zama Allah kadai za a yi wa banda waninsa an gane wannan ko ya zamto wannan Allah shine kadai wanda yake abin bauta na biyu kuma shine qasr ka yanke alaƙa ta bauta ga dukkanin wani wanda ba Allah ba sai dai ga Allah ɗin shi kadai listihqaqihi subhanahu lil ibadati wahdahu la sharika la domin cancantan bauta ga Allah ta'ala wanda tsarki ya tabbatar masa shi kadai ba shi da ainihin wato abokin tarayya wal ahadithu kathiratun fi fadli la ilaha illa Allah Allahu akbar malai ce jama'a hadisai suna da yawa waɗanda suka zo suna bayani game da falalan wannan kalma ta la ilaha illallah wa azimi qadriha inda Allah da kuma girman daraja da wannan kalmar ta la ilaha illallah take dauke da shi a wurin Allah madaukakin sarki malai ce fa alaina dan haka jama'a ya zama dole akan mu ya zama wajibi akan mu ya dace gare mu annal haja biha da'iman mu yi kokari mu dawwama akan wannan kalma ɗin ko da yaushe da'iman wa abadan da'iman jimin da'ima ma'ana ko da yaushe kuma har abada a wayi gari muna faɗin wannan kalma ɗin jama'a ina fata an gane wannan asa an yi ƙiman Allahu alaiha za mu yi wannan ne da fatan Allah maɗaukakin sarki ya tashe mu da kalmar nan ta la ilaha illallahu a gidan lahira wa an yi jannibana al-wuqu'i wuku'a fi nawaqidha kuma da fatan Allah madaukakin sarki ya nesantar da mu aikata dukkanin wani aiki da zai warware mana wannan kalmar ta la ilaha illallah jama'a an gane wannan ko domin jama'a duk wanda yayi wannan yana fatan samun wannan auren Allah ya tashi da imanin sa da kalmar la ilaha illallah a gidan lahira sannan kuma a nan gidan duniya jama'a Allah ta'ala ya nesantar da kai aikata dukkanin wani aiki wanda zai ja ka zuwa ga samun rushewan ayyukanka jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu wa an yuhassila lana fi qulubina wa alsinatana wa jawarihina wa jawarihina wa hayatina shurutaha sannan da fatan Allah ta'ala ya ainihin tabbatar da zukatanmu da harsunanmu da gaɓoɓinmu da rayuwarmu ya sanya la ilaha illallah a cikinta gaba ɗayanta an gane wannan ko ya sanya mu wajen kiyaye sharuɗanta a cikin zukatanmu da harsunanmu da gaɓoɓinmu da rayuwarin wa gaba ɗaya wa mujibatiha da kuma abubuwan da wannan kalmar take wajabtarwa na bautawa Allah shi kadai da kuma ainihin kore bauta ga wani Allah wanda ba Allah din ba wa an yaj'alana min al'amilina biha da kuma fatan Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu yin aiki da wannan kalmar ta la ilaha illallah al-muhibbina li ahliha kuma Allah ya sanya mu cikin waɗanda suke masu ƙaunan masu faɗin kalmar la ilaha illallah ko da yaushe almuwali na lahu wanda kuma za su riga ƙaunar masu faɗin kalmar la ilaha illallah almubghidina liman adaha wa abghadaha kuma ya sanya mu zanto masu nuna ƙiyayya ga dukkanin waɗanda suke ƙetare wannan kalmar ta la ilaha illallah suke keta mata alfarma da kuma waɗanda ke nuna ƙiyayya ga wannan kalmar ta la ilaha illallah waɗanda zara an ce a zo a bauta Allah shi kadai sai hankalin su ya tashi dan me za ta a bauta Allah shi kadai ai su wani ma suna da falala wani ma yana tashi ai ya kamata a bauta wa wani ya kamata a iya roƙon wani shi ma ko ka ji wani yana haɗa wata cakwakiya ya ce ai Allah kaɗai za a kira amma ba laifi in aka kira waliyi ma ba laifi ai ba ana nufin Allah ba ana to dan me ba za a kira Allah shi kadai ba yo waliyi me kuma ya za ka haɗa abin halitta da ko mahalicci akwai haɗi tsakanin abubuwan nan guda biyu in za ka kira ka kira Allah shi kaɗai mana kwan taɓa samun manzon Allah zai kira Allah ya kira wani daga cikin annabawan Allah da suka gabace shi da sunan cewa ya kai shi zuwa ga Allah babu wannan ko kun taɓa jin wani sahabi ya yi irin wannan jama'a babu ba taɓa samun wa jama'a saboda wannan yana kai mutane zuwa ga shirka da Allah ne Allah ta'ala ka shiryar da mu al-muharibina lahu kuma ya sanya masu yakan dukkanin waɗanda za su yakan kalmar nan ta la ilaha illallah ba sa kaunarta suna kuma yakan masu faɗin ta tabbatar da ita hatta nalqa wajha Allah al-karim har zuwa lokacin da zamu ji mu da fuskar Allah mai karamci mai girma malin zai addu'a yace wa nas'alullaha jalla wa ala muna kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki wanda yake ɗaukakakke mai daraja bi asma'ihil husna da sunayensa mafiya kyawu wa sifatihil musla da sifofinsa mafiya kamala mafiya cika an yaj'ala akhira kalamina la ilaha illallah ya Allah ka sanya kalmar mu ta ƙarshe ta barin duniya ta zamto la ilaha illallah wa an yaqbidana alaiha sannan ya Allah muna roƙonka ya Allah ka dauki ka dauki rayuwar mu akan kalmar nan ta la ilaha illallah wa an yahsharana fi zumrati ahliha ya Allah ka tashe mu a cikin dandazo da kuma taro na ma'abuta faɗin kalmar la ilaha illallah a gidan lahira waɗanda za a zo a ce da su a taho da su gaba ɗaya yayin da ka zo da su ana zuwa da su kofar aljanna kafin a shiga sai a buɗe kofofin aljanna kawai waɗanda ke garin aljanna suke da su udkhuluha khalidin ku shige ta kuna masu dawwama a cikin ta Allah ka sanya mu daga cikin su waɗanda za su rika cewa lalle godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana wannan alkawari nashi kuma ya gadar mana da aljanna muna wadaka muna jin daɗi muna morewa yadda muka so wannan kuma ya zamto shi ne madalla da ainihin wato ayyukan salihan bayi Allah ta'ala ka sanya mu daga cikinsu wa an yajma'ana ma'an nabiyyi ma'an nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kuma muna fata Allah ya hada mu da annabin Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fil firdausil a'la min aljanna a firdausu madaukakiya ta gidan aljanna Allahumma amin ya Allah ka amsa mana malam yace fa akthiru min adh-dhikri biha daka ya ku jama'a ku yawaita yin zikiri ambatan Allah da kalmar nan ta la ilaha illallah fa hiya afdalu adh-dhikri wa ahsanahu domin tace mafi fallan ambatan Allah kuma tace mafi kyawu wa hiya khairu ma qalahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wannabiyuna min qablihi ita ce mafi alherin kalma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe ta shi da annabawan da suka zo gabaninsa wahdharu tahrifa fiha nutqan daga jama'a ku kula ku tsoraci murɗe ma'anan wannan kalman yayin da kuke furta ta an gane domin akwai masu murɗe wannan fasaran jama'a eh Allah ta'ala ka shiryar da mu wa adama tahsil shurutiha kuma ku kula game da ainihin wato rashin ƙoƙarin kulawa da sharuɗan wannan kalma ta la ilaha illallah dan mun yi bayani a baya jama'a sharuɗan nan da muka ambata da zaran ka rasa guda ɗaya sauran masu rushe gaba ɗaya dan ba zai yi a ce an samu guda tara babu ɗaya ba ba zai a ce ai ina da bakwai uku kawai da rasa ba a'a ana san dole sai ka cika waɗannan sharuɗan guda nawa guda bakwai gaba ɗaya sai ka cika su ba zai a ce a ga guda shida ɗayan ba matsala shi wannan ɗayan ne kawai akwai matsala akan shi a jama'a dole sai an cikawa la ilaha illallah wannan sharuɗan nata malai yace wahzaru sannan ya ku al'umma ku kula ku ji tsoro an yaqa alwahidu minkum fi naqidin min nawaqidiha kada a wayi gari ɗayan ku ya kuskura ya fada cikin aikata ayyukan da suke warware kalmar nan ta la ilaha illallah wallahi jama'a musiba ce bala'i dan matsala guda ɗaya ce jama'a yayin da mutum ma yayi yake ganin to eh an yi din eh mun ji kayi din amma me kake tsammanin ubangijin ka ya maka tanaji a gidan lahira mun ji nan ka zo kayi an maka ihu an maka kabbara ka ji daɗi ka more kana ƙara jin daɗi saboda kana ganin yau an tare a gabanka ana kuzuta ko na maka mutum wannan ko kuma a'a kana yi ma hadda gayya cewa eh an yi din ko kana yi domin ka bakanta wani rai ko ka faranta wani rai idan cewa to ai mu yanzu ake yin karatu ko yanzu ake yin kaza wallahi idan ka yi wannan ka riga ka shiga uku ka lalace ba dan komi ba saboda kila daga wani kila daga wannan ranar Allah ta'ala zai fishi da kai kuma Allah ba zai ƙara yadda da aikinka ba har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ka shiryar da mu kuma kada ka ce a to ai na yi yau barin tuba gobe ma ka ce ai bari mu ɗanyi mu ɗan tuba jin bari ma mu yi mu tuba wane ne ya faɗa maka cewa tuban da kai Allah ya karɓa sannan wane ne ya faɗa maka cewa gobe idan ka saba wa Allah Allah zai baka ikon tuba shin baka san cewa akwai bayin Allah waɗanda suke aikata aikin ainihin ma'asiya ba saba wa Allah amma Allah ya hana su ikon tuba suna nan da yawa jama'a cikin al'umma ga sunan da yawa mutum yana son ya tuba ya daina amma wallahi ba zai iya ba ba dan koyo saboda Allah ta'ala ya riga ya sa marfi ya rufe zuciyar shi ba zai taba iya ganin wani abu da zai zai masa alkhairi a rayuwarsa ba jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu malam yace walu alaiha wa'adu ku nuna soyayya ga waɗanda ke faɗin la ilaha illallah da waɗanda ke ƙauracewa abubuwan da ke warware kalmar la ilaha illallah wa'adu kuma ku yi tsiyayya akan wannan fahiya asluddin domin wannan kalmar ta la ilaha illallah jama'a ita ce nan tushen addini gaba ɗaya haka ne ko mali ya ci gaba da cewa wahiya asasul milla wannan kalmar jama'a ita ce nan ma tushen wannan addinin gaba ɗaya domin almillatu da addini jama'a duk abu ɗaya ne an gane wannan ko wali ajaliha khalaqa Allahu al-khalqa kuma jama'a saboda wannan kalmar ta la ilaha illallah ne Allah ya halicci halittu Allah bai halicci halittu jama'a dan wani ba dan kowa ba Allah ya halicci halittu ne saboda wata maslaha tashi ita ce mene bautawa Allah shi kadai da kuma ainihin wato kaucewa shirka da Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ko ban halicci aljanu da mutane ba sai dan me sai dan su bauta mun wannan jama'a ita ce nan matuƙa ita ce gaya game da abin da ya shafi ainihin wato bautawa Allah ta'ala shi kadai wa khalaqa as-samawati wal arda kuma saboda wannan ne ma Allah ta'ala ya halicci ainihin wato sammai da ƙasai baki ɗayansu jama'a an gane wannan ko na'am ولأجلها أكني ولأجلها نصبت سوق الجهاد كما جماعة أدليل وأن كلمة لا إله إلا الله نفا أكبودي كاسوان جهادي أكواي غري أمبودي kofar cewa dukkanin wanda ya ce ya yadda zai bi Allah a kyale shi wanda kuma ya ce ba zai bi Allah ba a yaƙe shi a kashe shi saboda wannan kalmar ce ta la ilaha illallah saboda in ka ce to ai yanzu an halicci duniya dan wani ne to shi wanda kace an halitta dan shi kullun gudun duniya yake yi cewa ke inan ya ce duniya cewa ke duniyan nan alhaqira ce duniyan nan kaskantacciya ce duniyan nan ba komai bace to kuma sai ka dingina mishi wani abu wanda yake ba shi da daraja a wurin Allah wani abu wulakantacce karantacce wanda ba shi da daraja sai ka ce an halitta domin shi nan ka girma shi ko ka tauye shi wajen daraja na'am tawaya ce ko cika to kenan kaga akwai jahilci a cikin wannan jama'a akwai jahilci Allah ta'ala ka kiyaye mu Allah ka tsare mana imanu na'am sai malai ya ci gaba da cewa wali adaliha nusibat suqul jihad fi sabilillah saboda wannan kalmar ce aka ainihin wato kafa kasuwan jihadi domin ɗauka addinin Allah baina jundin rahmani wa jundin shaitan tsakanin ainihin wato rindina ta shaitan da kuma rindina ta Allah maɗaukakin sarki mai rahma wali ajaliha yuqimu Allahu alqiyama jama'a kuma saboda wannan kalmar ce Allah ta'ala zai tada alqiyama ah yau in aka je kiyama me za a tambaya la ilaha illallah ne ne haka ne ko na'am wa yab'athul khalaiqa kuma saboda wannan kalmar ce ma za a tashi dukkanin baya a gidan lahira wa min ajliha tunsabu mawazinu saboda wannan kalmar ce ma za a kafa ma'aunai na adalci a ranar tashin alkiyama wa tataqayaru suhuf kuma da wannan ne za a yada za a watsa dukkanin takaddu na hisabi a ranar tashin alkiyama saboda wannan kalmar ta la ilaha illallah fa'akhidun biyaminihi min amam haka ne ko to akwai wanda zai karɓi wannan takardar tashi jama'a a hannun dama wa akhidun bi shimalihi min wara'i zahri akwai wanda kuma zai karɓi wannan takardar tashi ta hisabi a ainihin bayan bayansa shi ta bayan za a bashi domin jama'a a tashin alkiyama akwai wanda zai karbi littafinsa a hannun dama akwai wanda zai karbi littafinsa a hannun mene a hannun hagu ko mun sani Allah ta'ala ya yabi waɗanda za su karbi littafansa a hannun dama haka ne ko fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية التي كاغا وندا aka bashi littafin a hannun dama a ranar tashar kiyama su ne waɗanda ke karanta littafin su kuma ba a zalinta su ko da daidai da ɓawon da ke cikin ƙwallon dabino haka Allah ya faɗa faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila to anan bayan an bashi littafin a hannun dama zai rika kiran sauran mutane a farfajiyar alƙiyama yana cewa ha'umu ku zo ku iqra'u kitabiya ku karanta littafi na ku gani inni dhanantu anni mulaqin hisabiya a yau ba zato ba anan a yau ni ina da yaqinin cewa tabbas na sami hisabi na sai Allah ce fa huwa fi 'ishatin radiya wannan yana cikin rayuwa mai dadi rayardajiyar rayuwa fi jannatin 'aliya a cikin aljanna madaukaciya qutufuha ‘ya'yan itatuwan gidan aljannan daniya makusanta ne wajen tsinka ba sai ka haure shi ba an gane wani ba sai ka hau ba za a ce da su kulu washrabu ku ci ku sha hani'an kuna masu morewa bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abin da ya shuɗe na kwanakin da suka shuɗe na rayuwarku waɗanda ainihin wato ka dinga wahala wajen aikata ayyukan alkhairi wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi amma duk wanda aka bashi littafin hisabinsa a hannun hagu fa yaqulu ya laitani zai dinga cewa kai cona na shiga uku na lalace lam uta kitabiya ai ba a bani littafi na ba wa lam adri ma hisabiya ni ban ma san menene hisabi na ba ya laitaha kanat alqadiya ina ma mutuwa ta wata dauke ni ma in mutu ma aghna anni maliya dukiyata bata amfana da ni komai ba haka zai dinga halaka anni sultaniya da sauran abubuwa ya ta manganu a wani wurin Allah ta'ala ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira duk wanda aka bashi littafin jama'a hannun dama a kiyama ko Allah ce da sanu za a masa hisabi hisabi mai sauki fasafa hisabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura zai koma cikin iyalansa matansa a gidan aljanna yana mai farin ciki wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi haka ne ko wanda ko aka bashi littafin shi a hannun hagu me zai ce فيدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا فما أوتي كتابه وراء ظهري wanda ka bashi littafin shi a bayan bayan shi wasu malaman suka ce za a fasa cikin shi ne haka hannun ya leko ta nan baya sai a bashi littafin zai iya karanta ko wannan a ba zai karanta ba ko ga littafin da ya rike shi yasa zai ce ni ba ga hisabi na ba ni ba ma sama na halin ke ciki ba Allah ya ce fasaufa ya da'u thubura da sanin zaka je na kiran halaka wayyo Allah na na shiga uku na lalace na halaka shine thubur alhalak Allah ya ce wa yasla sa'ira kuma zai shiga wutan sa'ira innahu kana fi alihi masrura anan duniya ya kasance yana farin ciki da jin daɗi da morewa cikin iyalansa innahu dhanna an lan yahur kuma shi yana tsammanin cewa ba zai dawo zuwa gare mu ba Allah ce bala e inna rabbahu kana bihi basira ubangiji ya kasance mai ganin dukkanin abubuwan da yake aikatawa Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu ya Allah ka rubuta mu a cikin waɗanda za su karɓi littafan su a hannun dama waɗanda kuma za a yi musu hisabi hisabi mai sauki an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hisabi mai sauki ke shine Allah ya a fuskanto da bawa ce ba kai bane ka aikata aiki rana kaza ce Allah ni ne ba kai bane kai kaza ni ne me ka to me kake tsammanin ai maka to to Allah dai in laifi ne laifi ne yayi mm to yanzu ya kake so ayi to ya Allah in dai akai in kai an akai mun rahama dama kai mai rahama ne in kuma an azabta da yake dama na hin ci haka ce to wuce aljanna an gane wannan ku ba za a kalli waɗannan ayyukan ba sai a ce kai wuce abinka je ka aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su don haka ma ya ce fa'aksiru minar zikiri biha ibadallah ya ku bayin Allah ku yawaita zikiri da wannan kalmar ta la ilaha illallah wata masaku biha ya ku jama'a ku yi riko da wannan kalmar ta la ilaha illallah asallahu an ya ƙobidona alaiha da fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓe mu akan wannan kalmar ta la ilaha illallah innahu ala kulli shay'in qadir domin lalle Allah ta'ala mai iko ne akan komi wa as'alullah ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-muthla yace ko muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa mafiya kyawu da sifofinsa mafiya cika an yuhaqqiqa lana tauhida ya Allah ka tabbatar da tauhidi a cikin zukatanmu amin wa an yuhaqqiqana bihi kuma Allah ta'ala ya tabbatar da mu da wannan tauhidin har zuwa lokacin mutuwarmu wa an yun'ima alaina bil iqamati alaihi kuma Allah ya tabbatar da mu wajen tashi da wannan kalmar ta la ilaha illallah a gidan lahira hatta yatawaffana ghayra mubaddilin wala mughayyirin har Allah ya dauki rayuwar mu ba ma cikin masu canza addinin Allah mu kawo wani riba-riba ba ma cikin masu canza addinin Allah ba mu daga cikin waɗanda ke kawar da mutane kuma akan bin hanyar Allah don mubaddilin jama'a su ne masu canzawa Allah ta'ala ya ce a bauta wa shi kaɗai ce a ai akwai wane ma in ka fita hanyar wane zai kai ka zuwa ga Allah kamar yadda wani ma zai cika baki ya ce maka duk wanda ya jiri ya ganni to shi zai shiga aljanna ba tare da ƙarya ba fi jannatul khuldi bila buhtani haka yake kaga tukuruni ne fa bakin mutum yace maka wasuli jami'al malikin bi wasliya duk irin waɗannan kaji maganganu irin waɗannan jama'a to sune mubaddilin masu canza addinin Allah su kawo wani rudani a cikin addini a wayi gari cewa ba ma wanda ake bautawa sai su dan ba ka ba ka ga mutum ya sa hoto ka ce wai mai wannan hoto ce maka wai kariya yake bashi to kaga wannan ya fi kama da shashasha hoton fa ɗauko shi kai kaga an yi na an yi na arnan garin maka kenan ko mushrikan garin maka mutumin da zai hada dabino zai kwaba sai ya hada gunki da shi can an jima ko dan yaji yunwa sai ya zo ya dan cire hannu ce Allah ya haƙuri yunwa ce ta kama ne sai dan zara hannu sai ya cinye nyam nyam nyam ya cinye ya jima ko ya ce to Allah dai ƙara haƙuri sai je ya cire kafan sai ya cinye an yi maka ɗan sai ya cire kan an yi maka ɗan sai ya cinye cikin shikenan sai ya cinye Allah gaba ɗaya to Allah dai ayi haƙuri in an samu dama an haɗa wani ko in ya haɗa shi zai je daga bauta mishi to kaga ba shi da bambanci da mutum da ya zo yi hoton rana ta buge shi ta buge shi sai ce to ayi haƙuri dai za mu sayi wata kalanda tunda wannan ta koɗe to kaga ka san ashe kalanda ka siyo ko eh kalanda ka siyo rana ma tana iya buga shi ta kodar da shi kaga kenan wani abun banza ne ba shi da wani alkhairi ba shi da amfani banda sakin imani da rusa maka tauhidi wallahi babu abin da wannan zai maka jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu to shine malai ke magana anan wala mughayra mubaddilina wala mughayyirin ba masu canza addini ba mughayyirina kuma su ne masu jirkitawa su jirkita addinin a madadin a ce kai kaza sai a ce a'a to ayin kai kaza ma daidai ne ba matsala ai da kaza da kaza ma daidai ne su ne mughayyirin jama'an gane wannan ko innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne akan komai wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin maliki salatin Allah ya tabbata ga annabin muhammad wa ala abawaihi da kuma iyayensa Ibrahim wa Ismail da annan Ibrahim da annan Ismail wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin kai da dukkanin annabawa ma da manzanni baki daya wa sallama tasliman kathira Allah ka ba su aminci aminci wanda yake mai yawa wa akhiru da'wana yace karshen da'awar mu karshen abin da muke roƙon Allah da shi shine alhamdulillahi rabbil alamin anil hamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu ya rubuta wannan littafi ne a ranan ainihin wato a ranan alhami a ranan lahadi ko zuwa alhamis ma'ana ya rubuta wannan hadi wannan littafi a ranar 25 ga watan jumada al-akhirah hijira na 1430 yau shekara nawa shekara takwas ko? eh daidai da sha takwas ga watan julai 2009 wanda ya rubuta littafin shi ne abu abdullahi muhammad bin sa'id raslam afallahu anhu wa an walidai jama'a wannan shi ne ƙarshen wannan littafi na la ilaha illallah wanda muka karanta mun fara wannan karatu ne a ainihin wato ranar ashirin ga watan safar hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu talatin takwas a wannan shekarar kenan ko yawwa sannan kuma yau mun karkare ashirin da tara ga watan mai jimadar ula hijira dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da takwas daidai da kuma ashirin ga watan sha ɗaya 2016 mun gama kuma a yau ashirin da na ashirin da shida ga watan biyu 2017 wata nawa kenan wata uku kenan ko muna roƙon Allah ta'ala sun ya mana albarka a cikin abin da mu karanta Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa Allah ta'ala ya azurta mu da zama cikin salihan bayi ya Allah muna roƙonka ka rayar da rayuwarmu akan imani da kuma cikakken ilimi daga gare ka ya Allah muna roƙonka ka hana mu saba maka ya Allah ya Allah ka datar da mu zuwa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi ya Allah muna roƙonka ka taimaki addinin ka ka taimaki sunan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya Allah muna roƙonka ka sanya mu zamto kayan aiki ne wajen kira zuwa ga addinin ka mai tsarki ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayanka na gari ya Allah dukkanin bukatun na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah muna roƙonka ka ɗauki rayukan muna musulmi ka sanya kalmar mu ta ƙarshe ta barin duniya ta zamto la ilaha illallah ya Allah muna roƙonka kuma dukkanin abin da muka karanta daidai ya Allah ka sanya mana ka sanya mana shi a mizanin ayyukan mu a ranar tashin alkiyama wanda muka kuskure kuma ya Allah ba da gangan muka yi ba Allah ka gafarta mana ka yafe mana jama'a wannan kenan insha Allah ta'ala za mu duba littafin da ya kamata kuma mu sa bayan wannan littafi ne insha Allah ta'ala tunda a yau mun karkare karatun wannan littafin don haka insha Allah muna sa rai za mu ainihin wato ci gaba da karatu sati mai zuwa in Allah ya ga ranar asabar za mu zo da sabon littafi za mu fara karatunsa amma gaskiya saboda rashin tsayuwa a kan littafin da za mu sa shi ya sa ma ban sanar da ainihin wato littafin da za mu sa ba insha Allah amma dai idan mun yi mun tattauna ga wani littafin da za a sa to insha Allah ta'ala kuma za a sanar da mutane saboda ya ƙwarin mallaka wanda littafi da yardan Allah اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن نعم نعم ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا عند لقائك لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند لقائك لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم شيد بالعلم أركاننا واشرح به صدورنا ونور به قبورنا واجبر به كسرنا وقو به سلطاننا وقو به سلطاننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بأعمالنا وعلمنا غيرك وسواك اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا بالروح والريحان والرحمة والعفو والغفران يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم اشف رئيسنا دير يا محمد البخاري اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من كيد من كيد الماكرين ومن حسد الحاسدين اللهم انصرنا على القوم المفسدين وانصرنا على القوم الماكرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا عزيز يا غفار يا واحد القهار اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين يقاتلون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم اكتب لهذا الدين عزة ونصرا واكتب لمن آذاه وعاداه ذلة ومهانا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان ولمن سبقنا بالإيمان اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تغفر لوالدينا وأن تغفر لمشايخنا وأن تجزيهم خير ما جزيت به عالم عن علمه اللهم اللهم اجبر كسرهم اللهم اجبر كسرهم اللهم اغفر لهم ذنوبهم اللهم لا تفتنا بعدهم اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تجعلنا بعدهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته